الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ابن القيم عليه رحمة الله يجب أن السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين إسبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام فلعله أن يصادف أوقات النفحات كما في الأثر المعروف إن لله في أيام دحره نفحات فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم malaci abu na goma sha shida cikin abubuwan da za su zabarar da mutum kan haƙuri ya bi Allah ya yi haƙuri ya bar zaɓen Allah ya ce ta'arruduhu ila man alqulubu bayna isbi'aihi wato ya bijirar da kansa ya bijirar da kansa zuwa ga wanda zukata suke hannunsa suke a tsakankanin yatsunsa wa azimmatul umuru bi yadayhi dan zaman al'amura duka suna hannunsa wa intihau kulli shay'in ilayhi ala dawam ko da yaushe abu yana tikewa ne zuwa gare shi fala'allahu wa la'alla idan yayi haka an yusadifa awqatan nafahati ya dace da lokutan kadawar iskar rahamar ubangiji kama fil athar al ma'ruf kama yadda cikin hadisin nan sananne inna lillahi fi ayyami dahrihi nafahat lalle Allah yana da wasu lokuta a shekara na kadawar iskar rahmarsa fata'arradu li nafahatihi dan haka ku bijirar da kawunan ku ga wannan iskokin na rahamar ubangiji da suke kadawa was'alullaha an yastura awratikum ku roki Allah ya suturta al'aurar wato ya rufa muku asiri ويؤمن روعاتكم يأمن تدكو daga tsorace tsoracen wannan na sha shida cikin abubuwan da malam yake bada shawara a kansu ko yake kiran da jan hankali a kansu wanda za su tabbatar da zuciya akan haƙuri bisa bin Allah da rashin saba masa yace ta'arruduhu ila ta'arruduhu ila man alqulub bayna bayna isba'ihi shine bawa ya bijirar da kansa ko da yaushe wato ya bijirar da kansa zuwa ga wanda zukata suke hannunsa waye ne zukata suke hannunsa shine Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa zukatan bayi suna tsakankanin yatsun ubangiji biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama saboda haka zuciyar kowa tana hannun Allah subhanahu wataala shi yake jujjuya zuciyar bawa daga bata zuwa ga shiriya ko daga shiriya zuwa ga bata daga rashin nutsuwa zuwa nutsuwa ko daga nutsuwa zuwa rashin nutsuwa daga wannan yanayi zuwa wani yanayi daga yanayi mai kyau zuwa yanayi mara kyau Allah ne shi yake wannan to mutum ko da yaushe mai da lamarinsa ga Allah wanda shi ne yake rike da komai na shi yake rike da zuciyarsa azimmatul umur bi yadayhi linzamin jan kowane al'amari yana hannun ubangiji shi yake jan shi inda ya ga dama babu wani abu da yake nufar inda ba Allah ne ya nufi shi ya nufa ba in kana son abu ya yi gabas Allah yana son ya yi yamma to yamma zai kana so ya yi kudu Allah yana so ya arewa arewa zai kana so ya yi sama Allah yana son ya yi ƙasa ƙasa zai in kana son ƙasa Allah yana son sama saman zai a hannun ubangiji komai yake shi da yudabbirul amra shi yake jujjuya al'amura shi yake tsara komai babu wanda yake shiga cikin tsarinsa ya yi tasiri duk abin da ka ga ya wakana haka Allah mashi'ar Allah ta so ya wakana ba mashi'ar ɗan adam ba ba mashi'ar wata halitta ba to ka bijirar da kanka zuwa gare shi wanti ha kulli shay'in ilaihi ala dawam kowane abu zai koma ya tike ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ilaihi al-masir kamar da yake fada ilaihi al-masir ila Allah turja'u al-umur duk al'amura zuwa ga Allah suke duk inda aka kai aka komo dai zuwa ga Allah za a tike to ka koma zuwa ga wanda wannan ita ce sifarsa duk wani wanda zaka koma gare shi bai da ɗaya daga cikin sifofin nan zukata ba hannunsa suke ba al'amura ba shi yake juya su ba makomar al'amura ba zuwa gare shi take ba wane ne yake da waɗannan sifar shi ne Allah shi kadai to ka bijirar da kanka zuwa gare shi fala'allahu an yusadifa awqatan nafahat in ka bijirar da kanka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cikin bautarsa da ambatansa da roƙonsa da tsayawa gaba gare shi da cewa a gabansa da nuna kaskancinka da rashin ikonka da rashin dabararka a gabansa wala Allah ka dace da wasu lokuta da iskar rahamar ubangiji take kadawa shi kenan sai ka ga sai ka samu kanka tsandum a cikinta ka shaƙe ta ta buge ka ka ji daɗinta ka samu rahamar ubangiji ya ce kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi ya zo a hadisin anas ɗan malik radiyallahu ta'ala anhu ya zo a hadisin abu huraira ya zo a hadisin muhammad ibn maslama yana da hanyoyi daban-daban albani ya hassana shi ce hadisi ne hassan kamar yadda yake cikin silsilar sahiha hadisi ne hasan bi shawahilihi ya zo ta fuskoki daban-daban annabi yake cewa inna lillahi fi ayyami dahrihi nafahat a cikin kwanakin shekarar ubangiji Allah yana da wasu lokuta da iskar rahama sake kadawa akwai wasu lokuta a cikin shekara da iskar rahmar Allah take kadawa duk wanda ya dace da wannan lokacin iskar rahmar ubangiji ta kada to shikenan shi ya gama dacewa sai annabi ya ce fata'arradu linafahatihi don haka ku tari ku tari iskar nan tashi da take kadawa ku tare ta saboda in ta kada kuka tare ta shikenan sai ka samu rahamar da take dauke da ita albarkar da take dauke da ita was'alullah an yastura auratikum a daidai lokacin ku roki Allah ya rufa muku duk wani asiri yaro al'aurat anan ba ana nufin al'aura kadai ta jiki ba a dukkan wani abin da yake asiri ne kake nema rufin asiri kake nema a cikin sa Allah ya rufa maka asiri ya rufa maka asiri a cikin iyalanka ya rufa maka asiri a sana'arka ya rufa maka asiri a mu'amalarka ya rufa maka asiri a dukiyarka to ka roki Allah ya baka ya rufa maka wannan asirin idan kana da wasu zunubai da wata kasawa da wani aibi ubangiji ya sitirta maka su kada ya kunyata ka duka wanda yana cikin aurat ka roki Allah ya rufa maka asiri sannan wayo amina rawati ya kuma amintar da ku daga tsorace-tsoracen da kuke ciki duk wani tsoro da fargaba da firgici ka roƙi Allah a daidai lokacin Allah ya raba ka da shi duk wani abu da zai firgita ka da zai tsorata ka da zai tayar maka da hankali da zai hana ka bacci da zai sa ka cikin zulumi ka roƙi Allah a wannan lokacin Allah ya raba ka da shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da wannan cikin bayansa saboda shine Ar-Rahman Ar-Rahim wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar Allah tayil wa tukum wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma rahmar ka tayil wa tukumai da komai don haka ubangiji subhanahu wata'ala cikin rahmar da yayi wa bayansa ya zuba lokuta da yawa wanda a wannan lokacin ubangiji subhanahu wataala yana bude taskokin rahamarsa ga duk mai so ya zo ya bashi za mu gani kamar yadda zo cikin hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzilu rabbuna في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل أكل الدري أكل الدري أثلث كرشين دري ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare ubangiji yana saukowa zuwa ga saman duniya saukowar da ta dace da shi yana cewa bayansa man yas'aluni fa utihi fa utiya wane ne zai roƙi ni in bashi man yad'uni fa astajiba la waye zai zai zai yi addu'a an sa masa wa man yastaghfiruni fa aghfir la waye zai nemi gafara ta gafarta masa a kullum a sa'ar ƙarshe ta dare sulusun ƙarshe na dare ubangiji yana saukowa zuwa ga sama'in duniya saukowa da ta dace da shi yana yi wa bayansa shela waye yake son in bashi ya tambaye ni waye yake son an sa masa ya roƙe ni waye yake son gafarta masa ya nemi gafarata kullum haka ubangiji yake bayansa wannan lokaci ne na nafahati rahmatillah lokaci ne na kadawar iskar rahmar ubangiji ya zo a hadisin jabir a cikin sayo muslim da musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna lillahi fi kulli yawmin fi kulli lailatin la sa'atan a kowane dare Allah yana da wata sa'a la yuwafiquha عبد مسلم يدعو الله خيرا من خير خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه ba wani bawa da zai dace da wannan sa'a yana roƙon Allah subhanahu wataala alherin duniya da lahira face Allah ya bashi sai ya ce wa zalika fi kulli laila a kowane dare so wannan hadisin Jabir zai iya daukan ma'anar hadisin Abu Huraira fi sa'ati sulus al-akhir zai iya daukan kuma ma'ana a'am min hada a cikin dare akwai wannan sa'ar ita kuma banda wancan ta sulus al-akhir min al-layl a cikin dare akwai wannan sa'ar zaka iya neman ta a farkon dare a tsakiyar dare a ƙarshen dare amma a ƙarshen dare arja an fi sa fatan a same ta a ƙarshen dare wannan lokaci ne na nafahatullah lokaci ne da iskar rahmar ubangiji take kadawa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a a cikin ranar juma'a da bawa ba zai dace da ita ba yana tsaye yana sallah wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala fiha shay'an illa atahu ya dace da dai wannan lokacin yana sallah ya roki Allah ta'ala a daidai wannan lokacin face Allah ya bashi abin da ya roka wanda ita ce sa'at lati fi fi yawmin juma'a mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa ita ce a bayan la'asar cewa yusalli yusalli ba yana nufin lalle sallar yake a lokacin ba domin in zaune yake yana jiran sallah to kamar yana sallah ne kamar yadda annabi ya faɗa za ka lokacin ƙarshen abinan ƙarshen lokaci na ranar juma'a tun yana zaune a masallaci yana jiran sallar magarba a daidai lokacin ya daga hannu yana addu'a zai dace da wannan lokacin mafi yawancin malamai sun tafi akan haka cewa ita ce wannan ba da salatul asr to kaga wannan shi ma lokaci ne na nafahatillah kadawar iskar rahmar ubangiji a daidai wannan lokacin sannan ga ga ga ga ga ga ga ga wasu ahwal da bawa zai kasance a ciki kamar lokacin da bawa yake cikin sujjada aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa lokacin da yake sujjada lokacin da yake tsake da sujjada yana kusa da ubangijinsa shi yasa annabi yace fa amma sujud فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أسجد كيويت الدعاء يا داتي أبنجي أنسابه شين معنى واسجد واقترب التي كي سجد كسام كسنتي لأبنجي to wannan ita ma hala ce da bawa zai samu abin nan dinsa ya zo a cikin jami'u tirmidhi hadisin abu umama al-bahili ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayu du'a ya asma wacce addu'a ce Allah ya fi karbawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi jawfil layli wa dubura salawat salawat al-khams as-salawat al-maktuba addu'a a tsakiyar dare da kuma bayan sallolin da aka rubuta aka wajabta sune sallolin farilla farilla duk auqatul ijaba ne duk lokuta ne da Allah subhanahu wataala yake ansa addu'ar bayansa sauraka lokuta ne na nafahati nafahatillah da kadawar iskar rahmar ubangiji sauraka ka tare wannan lokacin shi ce annabi ya ce fata'arradu li nafahatihi ku tare wannan lokacin kadawar iskar iskar rahmar tasa was'alullaha an yassura auratikum wa an yu'ammina rawatikum ku roƙi Allah ya sitirta muku al'aurarku ma'ana ya sitirta muku ya rufa muku asiri ku roƙi Allah ya rufa muku asiri ku roƙe shi rufin asiri ku roƙe shi kuma ya amintar da ku daga dukkan wani tsoro ya raba ku da dukkan wani abin da zai sa ku fargaba ya sa ku tsoro ya sa ku zulumi ya hana muku zaman lafiya a daidai lokacin da wannan iskar rahmar ubangiji take kadawa بل يجي ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه ولعل يداتي أيوم تريد يكي وأن اللوكتا da Allah subhanahu wataala ya sanya iskar rahamarsa tana kadawa a cikin su wala Allah ya dace da wata sa'a daga cikin sa'o'i allati la yas'alu Allah fiha shay'an wadda a cikinta ba zai zanto ya roƙi Allah da ko ya roƙi Allah wani abu illa a tsahu face Allah ya bashi faman utiya manshura du'a utiya al-ijaba duk wanda Allah ya bashi yawan addu'a Allah ya hore masa yawan addu'a to wani an hore masa ijaba an sa addu'arsa wato duk wanda ya dace ya kasance mai yawan roƙon Allah ne to wannan yana nuna cewa yana zai dace da yawan ansa addu'ar Allah addu'ar da Allah zai masa fa innahu law lam yurid ijabatahu lama alhamahu du'aahu da Allah bai nufi ya ansa masa addu'ar sa ba zai kinsa masa addu'ar ba duk wanda kaga ya sa Allah a gaba duk wani abu nashi in ya taso wurin Allah yake neman sassauci yana yawaita addu'a da roƙon Allah to alama ce ta cewa mutum ne da yake da dace a wurin Allah Allah ba zai kinsa masa yin yawan addu'a ba face sai dan zai ansa masa addu'ar tashi shine ka wannan baitin da yake cewa laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffika ma awwatani talaba ba dan kana nufin in samu abin da nake nake fatan samu ba in samu abin da nake nema ba ba dan kana nufin haka ba in samu wani abu daga cikin kyautar tafin hannunka ma'awatta da talaba ba za ka sabar da ni neman ba ba za ka saba da nema ba da kan ba da sabo na in nema alama ce da take nuna kana so in baka haka ubangiji yana son bawa ya kasance mai yawan naci wajen addu'a to kuma musamman ya kasance yana tarar waɗannan lokuta yana tariyar waɗannan lokuta da addu'o'insa yana tariyar lokuta masu tsada da addu'o'insa to wannan ana masa fatan ubangiji ya karɓi addu'arsa malai ce wala yastawhish min zahiril hal kada zahirin abin da yake kake ciki ya baka tsoro kada zahirin abin da kake ciki yanayin da kake ciki ya baka tsoro ka ji cewa kai shi kenan to kai yaushe za ka ga canji kawai ka fidda rai ka ce kai ba za ka ga canji ba saboda abubuwa sun ci kurkuɗe idan rashin lafiya ce an buga an buga an kaɗa an raya an shiga nan an fita nan an rasa magani ka ce kai kawai wannan dai ta mutuwa ce saboda ka kai ta wasiya ko kuma harka ne na talauci ya dabe bai mutum gaba da baya ya buga ya kada ya rai ya shiga ya fita babu haske kawai ya ce shi ya haƙura haka Allah yake son shi ya yi rayu a talauci ya mutu a talauci ba haka ya sallama wa talauci ko wata mihna wata jarraba Allah yake jefa shi a cikinta ya fita daga wannan sai ya fada cikin wata ya fita daga wannan sai ya fada cikin wata sai ga kawai shi a rayuwarsa ba zai zauna lafiya ba kullun cikin jarraba yake kullun cikin ana jajanta masa ne saboda shi shi kawai ba ya haƙura Allah yadda yake so da shi kada wannan ya tsorata ka ka dubi yanayin da kake ciki ka tsorata fa inna Allah ta'ala fa inna Allah subhanahu yu'amilu 'abdahu bi mu'amalati man laysa kamithlihi shay'un fi afali Allah fa da ka gani yana yi wa bawansa mu'amalar wanda ba wani wanda ya kama da shi a cikin komai cikin ayyukansa yadda ka san Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake daidai da shi fi af'alihi a cikin ayyukansa kama laysa la kamithlihi shay'un fi sifatihi kamar yadda ba wani abu da yake kama da shi a cikin sifofinsa to haka yake a wajen mu'amalar sama ba wani abin da yake kama da shi bawa ne watakila dan uwanka mutum yau yayi maka gobe yayi maka jibi yayi maka kayi kayi ya ki dainawa ka haƙura cewa wannan ba zai daina ba kana ga cewa mu'amala tashi kawai haka za ta ci gaba shi ubangiji ba haka yake ba malaci fa innahu ma haramahu illa li yu'tiyahu wa lokaci sai Allah ya hana ka dan ya baka sai ya hana ka domin ya baka wala amradahu illa li yashfiyahu ya baka ya sa maka rashin lafiya dan ya warkar da kai ولا أفقره إلا ليغنيه كو يتلوتاك دن يوداتاك ولا أماته إلا كو ألا يكشف تندن يرايش وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال ألا بفتد يا ينسى بيوات يا يندن أدم نبي آدم da Hawwa daga gidan aljanna ba bai fito da su ba sai dan ya mai da su cikin kamala da tafi wanda suka shiga da ita ya saukar da su duniya dan su samu wata kamalar da tafi wacce suke da ita lokacin da suke aljanna kama qila kamar yadda aka ce ya adamu la tajza min qawli laka ukhruj minha ya kai adamu kakka firgita kakkar razana kada ka samu matsala kada ka samu damuwa da faɗa maka da nayi cewa ka fita daga aljanna falaka khalaqtuha dan kai nayi aljanna wa sa'u'iduka ilaiha dan kuma dawo da kai cikin ta zaka wannan cewa ukhruj minha kai tayar maka da hankali da man can ban halicci aljanna ba dan azuba dabbobi ko azuba shedanu ko sa an halicci ta ne dan ku mutane to anan uban anan abinda ibnu qayyim yake kokarin ya ya busawa mutum da ruh na na amal ya zama mai mai kyakkyawan fata ba san ba san ɗiba kauna la taqnatu min min rahmatillah la taqnatu min rauhillah kakku ɗiba kauna daga rahmar Allah kakka ji cewa kai shi kenan eh baki iyawarka wajen addu'a wani lokaci a cikin rashin ne Allah zai baka wani lokaci ya raba ka da wani abu don ya baka wanda ya fi shi kana tsammanin baka samu abu kaza ba saboda haka kayi mummunar asara to shi ko ubangiji yayi haka ne dan ya mayar maka da wanda ya fi shi alkhairi baka sani ba kakkai saurin fishi ka janye daga jikin ubangiji kuma ka rasa wannan abin da ubangiji ya yi nufin baka duk wani lokaci zai jarabe ka wata rashin lafiya dan ka samu fiye lafiya fiye da wacce kake da ita a da sai ka ga wani ya yi rashin lafiya har ana ba zai yi ba amma da ƙarshe in ya samu lafiya sai ka ga har ya fi da Allah ya jarabe shi da rashin lafiya dan ya bashi lafiyar da tafi wacce da ake da ita ya jarabe shi da wata musiba a dukiyarsa dan ya nindinka masa fiye da yadda yake da shi a da Allah ya nuna wannan da yawa a cikin bayansa ka duba annabi ayyub shekara goma sha takwas yana rashin lafiya ba irin abin da bai gani ba shekara goma sha takwas annabin Allah amma daga ƙarshe Allah subhanahu wataala da ya tashi fa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu da ya masa da iyalansa da ya rasa ƴaƴansa da suka yi ta mutuwa Allah ya tashi ya ninka masa su ya kuma ba shi dukiya fiye da wanda yake da ita in yana wanka jaradun min zahab haka zuwa hadisi jarad min zahab yadda kaga fara haka zinare yake zubowa daga sama yana sa yana sa abin nan gwadansa yana tara ce hadda kai ma ya ayyo har kai ma ashe ba ka haƙura da wannan kuɗin bai ce waye zai ci ba san baya san rahmar Allah waye zai ce baya san kyautar Allah saboda haka sai da ya dawo ya fi kowa kuɗi kuma wanda da da an guje masa shekara goma sha takwas ko zuwa kusa da shi ba a san ayi Allah ya masa wannan jarrabar amma ya haƙuri inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun same shi da haƙuri kaga menene ya kai shi ga wannan shine haƙurin da ake magana ana sabiran Allah ce ma dalla da wannan bawa ya cika bawa shine ma'anar ni'mal abdu madalla ya cika bawa innahu awwab shi bai mayar da al'amarinsa ne mai yawan mayar da al'amarinsa ne ga Allah to haka wani lokaci ubangiji yana iya jarrabar mutum saboda abin da zai bashi a saman yafi wanda ya jarrabe shi yafi wanda yake kafin jarraba saka haka kafin dare wani lokaci Allah ya jarrabu mutum da saban Allah bi ma'asiya dan ya tuba kuma ya kyautata halinsa ya dawo fiye da yadda yake da da can watakila dan fashi ne da can watakila dan kidnapping ne ya daga hannu ya yi tuba ta gaskiya ya dawo ya zama wani salihi ya zama cikin waliyan Allah ma waɗanda za su yi addu'a nan take Allah karba sai ya zama halinsa bai wato bayan ya tuba ya yi laifi ya tuba har ya fi kyau fiye da kafin ya yi laifin ba saboda haka yake cewa la tastawhish min zahiril hali kada zahirin abin da ya faru ko kake ganin ka a ciki yasa ka ji tsoro fa inna allaha subhanahu yu'amilu 'abdahu bi mu'amalati man laysa kamithlihi shay'un fi af'alihi Allah yana yi wa bawansa mu'amala mu'amalar wanda babu wani abu da yake kama da shi a cikin ayyukansa kama laisa ka mislihi shay'un fi sifatihi kamar yadda babu wani abu da yake kama da shi a sifofinsa fa innahu ma haramahu illa li yu'tiyahu Allah bai hana shi ba sai dan ya bashi wala amradahu illa li yashfiyahu bai bai sa masa rashin lafiya ba sai dan ya warkar da shi wala afqarahu illa li yughniyahu in yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadlihi bai sa shi a talauci ba sai dan ya wadata shi wala amatahu illa liyuhyihu bai karbi ransa ba sai dan ya raya shi ranar gobe kiyama wama akhraja abawayhi min aljanna illa liyu'idahuma ilayha ya fito da mahaifansa biyu daga aljanna ba sai dan ya mai da su cikin ta ala akmali halin bisa hali mafi kamala mafi cika kama qila kamar yadda aka ce ya adamu la tajza min qawli laka ya adamu kakka firgita daga maganar da na ce da kai ukhruj minha fito daga aljanna falaka khalaqtuha dan kai na halicci aljannar wa sa'u'iduka ilaiha kuma ba da jimawa ba zan mai da kai cikin ta farrabb ta'ala yan'amu ala ibadihi bi ibtila'atihi Allah subhanahu wata'ala yakan sanya ni'imarsa a ga bayansa cikin bala wato jarrabarsa a cikin jarraba ubangiji saka ni'imarsa a ciki ويعطيه بحرمانه واللوكتي يحنى شدين يباشي ويصحه بسقمه ويباشي لا فيها تهي رش لا فيها السا فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أسلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه كدا باوا يزورتا da wani yanayi da yake munana masa wani yanayi wanda asali yake munana masa sai dai idan wannan yanayin da ke ciki yanayi ne da zai sa ubangiji ya fushi da shi ko ya nisance shi idan yana cikin wani yanayi da zai sa Allah ya fushi da shi to yayi ta kokarin fita daga cikin wannan yanayi kan kuma ya ji daɗi da yarda da yanayin da yake ciki ba a yarda da yanayi na saban Allah ka ce kai ka yarda da abin da Allah ya rubuta maka na saba masa a'a ka ce ai Allah ya rubuta maka don ka yarda da wannan a'a yi kokari yadda za ka fitar da kanka daga cikin abin da zai sa Allah ya fushi da kai ko ya nisanta ka sannan mala ya ce asabi a ashar abu na goma sha bakwai an ya'lama bi anna fihi jazibaini mutadaddain bawa ya sani cewa akwai abubuwa biyu kishiyoyin juna da suke jansa abubuwa ne guda biyu kishiyoyin juna amma suna fusgarsa kowanne yana fusgarsa wanda yana fusgarsa nan wanda yana fusgarsa can wa mihnatuhu bainal janibayn to jarrabarsa tana nan tsakankanin waɗannan abubuwa biyu da suke fusgarsa jazibun yazibuhu ila rafiqil a'la min ahli illiyina da wanda yake fusgarsa zuwa ga tawaga mafi daukaka yan aljanna kenan yake fusgarsa sama dan ya tafi ya hadu da tawaga ta yan aljanna wa jazibun yajzibuhu ila asfali safilina da wanda shi kuma yake fusgarsa zuwa ga mafiya kaskancin kaskantattu yan wuta to haka mutum jarrabarsa take tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu da suke jansa wani yana jansa zuwa sama don ya haɗu da 'yan aljanna wanda su ne arrafiƙul a'la tawaga mafi ɗaukaka tawaga ta annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai wa hasuna ula'ika rafiƙa ba da da wannan tawaga da kuma wani daga ƙasa shi kuma yana fusgarsa shi kuma don ya kai shi ila asfali safilin zuwa mafiya ƙasƙancin ƙasƙantattu su ne in wuta mala'ika mala'iku da annabawa da salihai da mutanen kirki da masu wa'azi da masu nasiha waɗannan a sama suke jan shi ya yiwo sama don ya je ya haɗu da tawaga tawagar albarka tawagar Allah da manzansa sannan shaidan da shaidanu da duniya da san zuciya su kuma suna nan daga ƙasa suna fusgarsa suna fusgarsa ba don kuma don ya kasance can can ƙasa fiddarkil asfali minan nar to jarrabar bawa tana tsakankanin waɗannan guda biyu a nan jarrabarsa take ko dai ya ci jarrabawa mai kyau masu fusgarsa su yi sama da shi su yi nasara a kansa su fizge shi a tafi da shi sama ya samu kansa cikin tawagar annabawa to wannan ya gama samun abin da yake so ko kuma ya rashin nasara ya miƙa wuya ga masu fizgarsa ƙasa su ja shi su za shi ya wagari fi asfali safili a cikin mafiya ƙasƙantar masu ƙasƙantattu kaga anan jarabawar take فكل من قاد مع الجاذب الأعلى سعيد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى تدسن يمين قوية ما سجن سما سكا جاشي to ya taka matattakala ya ƙara sama ne suka ya sake miƙa musu wuya suka sake jansa to ya ƙara taka matattakala kuma ya ƙara sama haka zai yi ta tin sama zai yi ta yin sama har sai ya tike zuwa ga alma'ir zuwa ga inda ya dace da shi min almahallil a'la daga bigire mafi girma mafi daukaka a gidan aljanna gurgudan yadda zai rika mika wuya ga wa'azin masu wa'azi nasihar masu nasiha umarnin masu umarni da kyakkyawan aiki haka zai rika samun kuma daukaka a wurin Allah yana ƙara sama yana ƙara sama har ƙarshe rayuwarsa ya tike tare da wannan tawaga ta ‘yan albarka. Wa kulla man ƙada ilal jazibin asfali, duk sanda kuma ya miƙa wuya zuwa ga mai jansa daga ƙasa, zuwa ga shaidani da mutum ko aljan, wani shaidan da Allah ya hada shi da shi ko mutum ne ko aljanni ko kyalekyalen duniya da yaudararta ko ya mika wuya ga san zuciyarsa da bukatarta na fusgarsa duk sanda suka fusgo shi na zalar darajatan zai sauko mataki daya zai ta sauka mataki daya mataki biyu mataki uku haka har ya je ya tike zuwa hatta yantahiya ila mawdi'ihi min sijjin innal fujjara lafi sijjin sijjin shine can karkashin wuta inda ake kai waɗanda suka fi kowa tsageranci a kafirci shine sijjin manyan tsageru a kafirci su idan ne gurin zaman su to idan mutum yana miƙa wuya ga shaidan yana fusgarsa yana fusgarsa har sai ya kai shi karcen tikewar wato ɗan iskan lahira wannan shine fadar Allah ya ce wali kullin darajatun min ma'ani wali kullin darajatun min ma'ani kowa yana da daraja wani daraja ila al'ala wani daraja ila al'asfal wani yas'ad darajat wani kuma yanzil darajat haka rayuwar mu take wasu kullun suna ƙara sama suna ƙara sama wasu kuma kullun ƙasa suke ƙare ƙasa suke ƙare Allah ka kiyashe mu ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل إذا كان سوكا سن ويسما كيكي كو قسا كان سوكا سني أتفيد دعكي كي متى كلا سما كيكي تاكا وقو وتاكلا تشن قسا كيكي فلينظر أين روحه في هذا العالم تو كدوبا إلى زوجيك تكي الدنيا زوجيك تنا إله zuciyarka tana masallaci ko tana gidan rawa zuciyarka tana cikin mutanen kirki ko tana cikin mutanen banza ina zuciyarka take ina take karkata to nan ne zaka fahimci ina kake nufa sama kake yi ko ƙasa falyanzur aina ruhuhu fi hadha al'alam a ina take tana cikin mutanen kirki kana nan masallaci kowa yana can cikin mutanen banza yana cikin waɗanda ake zazzaunawa a tattauna za a aikin alkhairi ko yana ce yana cikin waɗanda ake kukkulla za a kulla makirci da sharri da mugunta a ina zuciyar take to nan za ka gane wata takala kake takawa فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى التي كانت منجذبة إليه في الدنيا wannan ruhin naka wanda yake jikinka duk sanda ya bar jikinka to inda yake a nan duniya can zai tafi a lahira idan a nan yana tare da mutanen kirki to can ma inda zai tafi a lahira cikin mutanen kirki zai tafi ma annabiyyi na wasu siddiqi na wasu shuhada wasu salihi wa hasuna ula'ika rabbi fa huwa aula biha نعم كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها عند الدنيا يفكر كتا سكف جنسا تو أتم الآخرة تنفدا تشوالش فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء mutum yana tare da wanda yake so yana tare da wanda ɗabi'arsa da ɗabi'arsa ta zo ɗaya yana tare da wanda tunaninsa da tunaninsa suka zo ɗaya yana tare da wanda sakamakonsa da sakamakonsa ya zo ɗaya babu abin da sahabbai suka ji daɗinsa a rayuwarsu cikin tambayar da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar tambayar da wani ya zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rajulun yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim shi mutum ne a nan duniya yana son wasu mutane amma ya kasa cin musu ya kasa haduwa da su ya kasa kaiwa inda suka kai muna son annabi sallallahu alaihi wasallam muna son sahabbansa muna son al-khulafa'ur rashidin muna son al-asharatul mubashirin bil janna muna son ashabi badr muna son ashabi al-hudaybiyah muna son waɗannan bayan Allah na ƙwarai muna son immatul huda muna son imamul bukhari muslim imam malik imam ahmad duk muna son su amma mun kasa yin abin da za mu kai ga inda suka kai to ya za ta kasance ya rasulullah rajulun yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim annabi yace al-mar'u ma'a man ahab mutum yana tare da waɗanda yake so mutum yana tare da wanda yake so Allah sai ce ba tambayar da aka yi wa annabi muka ji dadin ansar ta kamar wannan yake cewa saboda ina son Allah ina son manzon Allah ina son Abubakar da Umar saboda haka ina jin cewa wannan ansar tana nuna cewa ina tare da su a ranar gobe kiyama shine fadar Allah wa man yuti'ir Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa to shi ne abinda na ibnu qayyim yake faɗa ke cewa in kana son ka gane sama kake yi ko ƙasa kake yi to duba inda zuciyarka take a nan duniya wa kullu muhtammin bi shay'in fa huwa munjazibun ilayhi wa ila ahlihi bil tab'i duk wanda yake son abu ya damu da abu to zuciyarsa ma za ka ta karkata zuwa ga wasu wannan abu za ga hankalinsa yana can koyaushe zuciyarsa da ɗabi'arsa za ta koma ta karkata zuwa ga wannan abu wa kullum ri'in ya sugo ka duba ko a sha'anin harkar bol ɗin nan wanda bol ta ratsa shi aka ce za a fara bol da ƙarfe kaza ya daidai da lokacin sallah aka samu mai imani ne ya shigo liman yana sallah Allah Allah yake ai sallama ya tashi in liman ya tsawo doguwar sallah haushin sa zai ji haushin sa zai ji wataƙila ma an ci gol yana can yana yana sallah sai zuciyar tana can gashi a masallaci yake amma zuciyar tana can tare da da su Messi wa kullum ri'in yasbu ila ma yunasibu kowane mutum yana karkata zuwa ga abin da ya fi dacewa da shi waƙad ƙala ta'ala Allah ce kullun ya amalu ala shakilati kullun ya amalu ala shakilati ka ce kowa yana yin aiki ne bisa hanyarsa bisa hanyar da ya saba bi ita kanta yake aiki fannufusul uluwiyyati tanjazibu bi zatiha wa himamiha wa amaliha ila a'la to dukkan zukata ko dukkan rayukan da aka yi su dan su yi sama rayuka ne da Allah ya su dan su yi sama to suna zayuwa da zatinsu da himmarsu da ayyukansu zuwa sama ne wan nufusu safila dukkan rayukan da aka yi su dan su yi kasa su kuma ilal asfal suna zayuwa ne zuwa ga kasa saboda haka mutum sai ya duba ya ga a ina yake malam ya faɗi ya ba da ma'auni da za ka gane ina kake kowane ɗan adam Allah ya bashi hankali ya bashi basira bal al-insanu ala nafsihi basira ya san me yake yi daidai ya san abin da yake ba daidai ba kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani sauraka ya san ina ya karkata mutanen kirki yake so ko mutanen banza yake so to nan ne zai gane ina zai tafi ranar gobe kiyama cikin mutanen kirki zai tashi ko cikin mutanen banza lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu gada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh